والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na minhajin muslim har yanzu muna shafi na casa'in da hudu wato kan haƙoƙi na musulmi akwai haƙoƙi na musulmi wanda kowane musulmi yana irin waɗannan haƙoƙi a kan ɗan uwansa hakanan ɗan uwansa yana da su a kansa mun lissafa har guda goma sha hudu a guda goma sha uku za mu tashi a kan na na goma sha hudu wato ya zama shafi na tasa'in da biyar بسم الله الرحمن الرحيم ألا يحسده أو يظن به سوءا أو يبغضه أو يتجسس عنه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعدا وقوله تعالى لولا إن سميتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغدوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعد وكونوا عباد الله إخوانا وقوله إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث wato wannan haƙi na goma sha hudu shine kada musulmi yawa ɗan uwanshi musulmi hasada hasada hasada ciwo ne wanda yake damu da yawa daga cikin musulmi hakan nan da yawa daga cikin wanda ba musulmi ba hasada Allah madaukakin sarki ya raba mu da ita idan Allah madaukakin sarki ya jarrabe mutum da ciwon hasada ya shiga ba uku ba ɗari uku eh saboda musiba ce wata mai zaman kanta dan adam zai yi ta babban ma illa ko musiba da zai sa kanshi a ciki shine asarin ayyuka na gari Allah dan ka zai ta tafiya yana karewa hasada na cin ayyuka masu kyau kamar yadda wuta take cin kara sai ta karan ma da aiki kawai gari kana ta fushi dawa da Allah da Allah a a wannan ku gaya masa ya isa haka ma ba ya faɗa ba a ce masa ya shiru ya tsaya wato idan mutum yana da ciwo na hasada Allah ya kiyaye gashi kamar yana rigima ne da mutane amma ba da mutane ke rigima ba da Allah yake saboda mai ba mai badawa sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai wadatawa sai Allah ba to abin da Allah ya yi ne yake tuhuma don me Allah zai yi kaji aikin da mai hasada yake rigima yake da Allah bai sani ba shi yana gani kamar yana rigima ne da wani mutum saboda shi mutumin duk abin da za ka ga ya samu kane masa hasada wa ya bashi Allah ne ya bashi da haka rigimar ba da shi ba ne Allah madaukakin sarki ya haramta hasada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato akwai abin da maluma suke kiran da gifta ita wata nau'i ce ta hasada ita kadai aka yadda musulmi yayi kima akan abubuwa guda biyu mutumin da kaga Allah ya bashi ilimi kai ma kai sha'awa ka ce ka Allah kai ma ya baka yana aiki da ilimi mutumin da Allah ya bashi dukiya kaga yana ta taimakon addini yana ta gina masallatai yana ta aika alheri kai ma zaka so Allah ya baka abin da yasa suka kira ta gimda ita ba irin nau'in waccan hasada bane saboda me hasada ta kasu kashi uku akwai wato mai yin hasada don abin da yake wa hasada idan wanda aka wa hasada ya rasa shi abin ya dawo wajensa kun ji ɗaya shi wani yana yi ne saboda yana san abin wataƙila mafi takadirin misali shine hasadan darakta da dufuti darakta a kawai na yi mutane da a gane dufuti darakta na wa darakta hasada da ya zama darakta don me yana Allah wani abu ya same shi don me don in ya tafi shi zai hau kaga akwai wani abu da amfani da zai samu haramun ne yin hakan amma kaga akwai wani abu da zai samu ko to akwai kuma wanda shi yake yin hasada yan afasa kowa ya rasa shi ba abin ba zai dawo wajen shi ba ba yadda za a yi ba abin da hada shi da abin amma dai yana Allah Allah abin ya zama mutum ya rasa in kun duba wannan ai ta wacce muni na kaga wannan akwai tsabarin ma mugunta a ciki wata a iya ce akwai kwaɗayi wannan kuma mugunta akwai wanda kuma wato ita ce jibla ita ce ta uku wannan na ce ya halatta shi irin abin yake so shi ma a bashi ba so yake mutum ya rasa nashi ba ai sun fito uku ko irin abin yake so shi ma ya samu to shi ne wanda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi ce shi ma irin wannan ba a yi sai akan abubuwa guda biyu mutumin da Allah ya ba shi ilimi yana aiki da iliminsa ga mai hankali dole ya burge ka dole ka yi sha'awa ka ji kai ma idan ma a ce to mutum za ka yi wannan amma ba fata kake shi ya zama jahili na kai ka zama mai ilimi ba kaga ba wannan ake ba a kai ma irinsa kake so kai ma ka samu yadda yake aiki mai kyau kai ma ka yi to haka nan ga mutumin da aka ga yana da dukiya kuma yana aikin alheri dole musulmi ya yi sha'awa kaga mutum ya tamtsara masallaci zaka so a ce kai kai mutum ya gina makaranta zaka so a ce kai kai gina a ga ya gina asibiti ya gina abin taimako yana taimakon marayu duk mai hankali zai so a ce shi ne saboda ya san aiki ne na lada to irin wannan in mutum ya yi amma ba fata kake kuɗin wancan alhajin ya kare ba na a'a Allah ya bar mar kayan shi amma kai ma Allah ya baka dan me dan kai ma kai aikin alheri to shi kai shi wannan sai a irin waɗannan wuraren amma kawai dan cin duniya na kawai kaga mutum ya samu wato in ka samu mai hasada abun ba kyau idan kuma mai hasada ya haɗu da wanda yake da kambun baka akwai ai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ainu haqqun wato kambun baka gaskiya ne akwai mutane da Allah madaukakin sarki ya sanya musu wani abu a kan harshensu da kan idanunsu wasu ma ba su san an sa musu ba wasu ma ba san halittarsu haka take ba duk abin da suka gani suka yaba wa abin sai abin ya lalace duk abin da suka ce abin ya yi kyau suka yi shiru to insha Allah abin zai lalace ku aure kake nema kace masa wallahi fa ina neman aure ya ce kai amma kai sa'a kana komawa sai budurwa ta ce ba ta son ka na shi kenan aure ya ɓaci haka nan duk abin da ka sani to shi yasa sai musulunci ya sa mana doka gaba ɗayan mu saboda ba a tantancewa waye yake da shi waye bai da shi sai musulunci ya ce duk wani musulmi da ya ga wani musulmi da wani abu na alheri to yi masa addu'a wannan doka aka kafa wa kowa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kafa wa kowane musulmi ya kafa wa kowane musulmi saboda abin da ya faru daga da ɗaya daga cikin sahabbansa ɗaya daga cikin sahabbai yana wanka ko sai yadda ake wanka da sai a kare jiki kana ganin na jikin mutum haka bayansa kuma ba ba zindir suke wankan ba da ɗan geto amma kana ganin bayansa ya ga bayan shi ya ce kai ashe wani kyakkyawa ne haka fari sol haka yake yana faɗan wannan maganan yana wucewa kawai sai yanke jiki ya faɗi yanke jiki yana farfadiya aka ɗauke shi sai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kai shi haka rangaranga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ringa tambayar su me ya faru sai wanda suke nan suka ce ai ba ana abin da ya faru wane wani suka kira sunan sahabi suka ce shi ne ya zo wucewa ya ce kaza yana wucewa sai ya wani manzala ya ce a sallallahu a je a kira shi aka je aka kira shi shi bai san me yayi ba ba wai yayi magana dan ya san yana da wani abu ba a'a da ya zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi alwala yayi alwala sai aka zuba ruwan alwala a jikin wannan wanda ya faɗi kawai sai ya tashi yadda ka san ba shi ba ya tashi komai lafiya lau shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam daga yau duk wanda ya ga wani abu na alheri wani abu ya mar kyau wani abu wani ya gina gida wani ya sai mota duk abin alheri to mutum ya falyo barik annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya albarkaci abin idan mutum ya faɗi wannan kalmar shikenan ko da yana da shi ba abin da zai faru idan mai wannan abin ne aka kawo jariri aka yayi huwa aka kawo masa jariri ya ga jariri ce kai yaron kyakkyawa yayi gum kawai yana tafiya sai yaron ya mutu ya ce ya koma ko ba ka ke cewa ba ya koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu yace al'ainu yudkhilu al-jamal al-qidra ya yudkhilu ar-rajul al-kabara wal jamal al-qidra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kambun bakan da kuke gani yana shigar da raƙumi cikin tukunya yana shigar da mutum kuma cikin kabari yaya ne shiga da raƙumin cikin tukunya a yanka shi eh da mai ayin ya gan shi ka raƙumin ne ya ƙoshi kawai da mai shi ya zo ce kai ya gona yau kawai a yanka mun shi da haka Allah maɗaukacin sarki ya raba mu da hasada to annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada musulmi ya wa dan uwan shi hasada aw yanzu na bi su ko kuma ya masa mummunan zato kun ga yanzu mummunan zato kawai ya zama shi ma jiki kawai kowa wanda yake ba kyau ana sa a ringa kyautata wa yan uwa zato a ringa wa mutane kyakkyawar zato in ka duba kana magana da mutane zaka ga mummunan zato ya fi tasiri a wajen mutane duk wani jilmawa kawai sai ka ji abin da ake cewa ana zaton ana zaton ana zaton kuma mutum sai ya gini ya ɗora rayuwa akan mummunan zato kuma ba inda ake kaiwa ya cutar watakila har abada ba zai sani ba sai ranar tashin alkiyama shi yasa idan ana kyauta zato to rayuwa ta fi kyau har iyalin mutum a ringa kyautata mata zato kar ka ringa munana mata zato akwai saboda munana zato in ta yi laifi ma za ka ga mutum bai iya daga kafa saboda yana mummunan zato ya ringa yanke hukunci babu dubawa sai zo yanke hukunci wanda in ma ya sa a yi nadama a nan duniya to da sauƙi in nadamar ta kai shi har lahira wani lokaci a ringa ɗin gani ana yi kaman ba a gani ba ana ji ka ji kaman ba a ji ba ya fi alfano na ta babu kisan mutumin da ya kawo gida ya zo da kuɗi gidansa ya ɗaure su a leda ya ajiye wani azalimi bera ya zo ya ga abin da kawai ya janye ledan nan ya janye ledan nan ya ja irin ƙarƙashin gadon nan mai rumfa rami ya je yana ta ƙoƙari ashe yana da rami ya je yana ta ƙoƙari ya shiga da kuɗin na rami Allah ya sa kuɗin suka ƙi shiga amma yana leƙwa ya gwaguyi kuɗin ya gwaguye ledan kuma ya soma gwaguyen cikin kuɗin mai gida ya zo bai ga kudi ba ya ce kawai matar shi barauniya ce ta yi duk juyin duniyan nan ba ita ba ce ce sam har ya sake ta ranar da za a kwashe kayanta ranar da za a kwashe kaya ranar asirin bera ya to aka ga leda da kudi da ake da ya sa aka yi saki sai a yaya to sai sai in saki dai ne sai a dawo da ita ai wata ba za ta dawo ba na wata ba za ta dawo ba a ringa daga kafa a cikin rayuwa yana da amfani wani lokaci sai ya bayyana abun ba haka ba na taba ina wajen wata aka wa wata mata rukiya rukiya a nan gari shekaru wajen ashirin bayan nan malamin da yake mata rukiya aljanin da yake jikinta yake faɗa yana zagin mijinta mijin matan baya nan wallahi amma yake ƙunduma masa ashar yana cewa mun yi mun yi kaza mun yi kaza don ya take ta amma dan kaza kaza ya iya take ta aljani yake faɗi mun yi mun yi mun yi ba abin da ban masa ba har kuɗin shi mun sace muna son ya ce barauniya ce ya sake ta amma ya ƙara zagi ya ce amma ya ƙi eh ce ya ƙi bayan wani lokaci na haɗu da mijin saboda na san shi nake gaya masa gashi gashi gashi accountant ne sai da kansa yake gaya mu ya ce wallahi malam gaskiya ne ya ce na farko mu mu guda biyu ne kuma ma ba su kai ma su kashe kuɗi ba ba su kai wanda zai a ce ya ɗau kuɗi ba shi amma duk lokacin da na zo da kuɗi abu na ban mamaki sai an wani a ciccire ce amma ban taba mata magana ba na ce haka yace sai bai taba ce mata ta tafasa babbare sauki ce to kaji kaji da ana yi ne don ka sake matarka kaga da ya kwakwale ta ya sake ta zai na ce wata shari'a sai lahira ai na eh wata shari'a sai lahira shi yasa haƙurin da shi ne ya fi alfanu don wasu abin ba a san su ba Allah ya tsare au ya ga dubugu ko kuma ya bata masa rai haƙƙin musulmi ne akan musulmi kar ya bata man rai duk abin da ka san idan ka yi ran dan uwanka zai baci haƙƙinsa ne kar kai shi ma duk abin da ya san idan ya yi ranka zai baci haƙƙinsa ne haƙƙinka ne kai yayi auyata da sako an ko kuma ya masa leƙen asiri ya masa leƙen asiri ana bin shi a ce a bi shi a ga ina yake zuwa ina ruwanka da inda yake zuwa ba abin da ya haɗa ka da inda yake zuwa ina yake samo kuɗi haka za ka ga mutane sun shiga abin da ba ruwansu ba ruwanka ya ce duka waɗannan abubuwa da ya faɗa saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce a cikin suratul hujurat Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku nisanci da yawa daga cikin zato saboda shashin zato zunubi ne har kawai wajen zato mutum zai je zaton abin da yake ba haka ba ya je ya zato ya yanke hukunci abin da yake ba haka ba Allah madaukakin sarki ya ce kuma wala tajassasu kada ku yi leken asiri wala yaghtab ba'dukum ba'dan kada shashin ku ci naman shashin ku wato aje ana yi da mutum wane bai da kirki wane kaza ne wane azzalimi ne wane barawo a'a kada ayi wanda kawai aka yadda su yi leken asiri sune hukuma hukuma hukuma na ce hukuma a san hukuma ko masu leƙen asiri su wannan za su kamar yan sanda duk masu leƙen asiri ta ma sa shi ya gadin mutane ne kaga zai dinga leƙawa ya ga wannan ya zo sata ya zo ko ba sata ba na wani abu zai ɗauka ko ba wani abu haka nan mai gadi ai dole ya dinga leƙawa ko in ka shiga kan kaya dole ya dinga sa ido ɗauka za ka yi ko ba ɗauka ba duk wannan babu komai a shari'a amma kai haka kawai ba ruwanka da kuma faɗin Allah maɗaukacin sarki da yake cewa me ya hana laula in sami'tumuhu me hana lokacin da kuka ji shi wato Allah yana magana akan waɗanda suka wa uwar mu'minina na Aisha radiyallahu anha kazafi munafukai da suka jagoranci wallazi tawalla kibrahu wanda ya jagoranci wannan abdullahi bin ubayi bin salul ya jagoranci munafukai suka wana na aisha radiyallahu anha kazafi to shi ne Allah yake magana da mumine lokacin da maganar take ta yaduwa Allah ya ce don me lokacin da kuka ji maganar wannan maganar da ake faɗi me yasa da kuka ji wannan maganar zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira me ya hana mu'minai maza da mu'minai mata su wa kansu zaton alheri yanzu abinda ake kiran sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ko kai ba ba za ka yi ba na kai ba za ka yi tunani ba ko kai wata irin abin na rashin mutunci ba za ka yi ba yanzu amma sai a ce masu sun yi kai ba za ka masu zaton alheri ba da yake aiki ne na munafukai dama zo su sa kaikayi a cikin zukatan mutane su sa damuwa a cikin zukatan musulmi da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala ta hasadu kada koyuwa juna hasada wala tanalashu kuma kada kowa juna wato albush wajen kasuwanci tanajush shine a boye aibin abu a boye aibin abu a siyarwa da mutum ba tare da ya sani eh eh gish shine ha'inci wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasuwa kasuwa a Madina sai ya ga mai sai da hatsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga hatsi a cikin daro sai ya sanya hannunsa ya taba sai ya sa hannunsa a ciki sai kawai ga hannun shi a jike yace menene wannan haka kuma sai da abinci yace a ya rasulullah asabahu asabahu sama jiya ne aka yi ruwa wato ashe ya jike ta kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa baka dago wajen da ya jike ba na me yasa baka dago wajen da ya jike ba duk wanda zai siya ya san ya jike ya san jikakke zai siya sai Allah ya ce to mun gaishe na fa laysa minna wanda duk yayi mana algush ba tare ba cikin tanaji shine a boye aibi na abu akwai masu kasuwanci 'yan kasuwa musamman masu sai da yadi sukan akwai wani gulob wani gulob mercury idan za ka ga irin wannan ma suna sa kantin tsaye duhu asabar rana ta lego za ka ga an sa kaya a ciki za ka ga yadi ya yi kyau idan da daddare ka siya da safe sai ka rinka gani ko barawa ne ya sace ma ya kama wani na in ka gaije da rana Allah da annabi sai ka rinka tunani ko canja aka ma saboda ba haka ka gaishe ba to wannan ba kyau ba kyau ana son a sayar da mutum abin yadda yake wannan shi yasa musulunci ya dora mana in za mu sai da abu in mun sai yana da aibi to mu gaya wanda zai siya aibinsa ya siye shi yadda yake ina da jaki zan siyar jakin bai da kirki yana kwalar mutum da ƙasa na wani zai siya ce amma malam za ka siya eh amma ya iya tsufa na in ka hau sai ta rigima sai ya buga ka da ƙasa shi har dama irin shi nake nema sai ya siya in Allah ya zai siya zai siya ba zai ki siya ba mutace za ka siyar ta saba ma kana cikin tafiya an rasa gane mai ke damunta kawai sai ka yi ta ce na ta tsaya sai kuma an sai sai sai sai sai na sai ta tashi to sai kuma za ka siyar mutum ya zo ya ganta fes tana tashi to ka'idan musulunci sai ka ce malam wannan motar akwai gudu eh amma dai tana wani abu wani lokaci kana cikin tafiya ba zato ba zamani shi ta ce sai ta tsaya amma in ta yi sanyi na sai ta tashi an yi an ya gane me yake damunta ba a gane ba har yanzu a ce na san me yake damunta ba damuwa sai siya haka abinda musulunci ya ce mu yi kasuwa eh ba ka ɓoye kana lillike wata latarka a ga wajen ba eh dai siya in ya siya can ya karata na eh wannan ba kyau sa'an annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tabazadu kada ku yi wato jiyawa fushi da juna kiyayya ku nuna juna kiyayya wala tadabaru kada ku jujjuya juna baya sa'an wala ya bi ibadukum ala bai ibad kada shashin ku su yi wato siye siyayya akan siyayyar yan uwansu wato kada ɗayan ku yayi wala ya tumu ala saurin ake kenan kada ɗayan ku yayi tai akan tai ɗan uwansa ka'idan kasuwa duk wanda kaga yazo yana siyan abu yazo yana cewa wannan loudspeaker nawa ce aka ce masa dubu biyar ne ya ce a dubu hudu suna magana to haramun ne ka zo ka ce loudspeaker nan nawa ce ai an gane domin kayi tayi akan tayinsa kayi kasuwanci akan kasuwanci sai ka jira shi ka jira shi in ya gama ya ce hudu da ɗari biyar ya ce a baran sayar ba ya wuce sai ka zo ka ce to nawa ne ka siya amma yana cikin siya ba dama shi ya sa wajen neman aure ma aka hana mu wala ya haɗu bu ahadikum ala khidibati akhihi kada ɗayan ku ya nemi aure akan neman auren dan uwansa amma lokacin da ya nema ba ba wai irin neman aure da ake yanzu ba na kawai magana wataƙila ma ba izinin iyaye na ba shi ba a'a idan aka yadda aka tambayi aure wani yana son yarku aka ce eh za a bashi an yadda to haramun ne wani ya zo ya ce yana son ta eh haramun ne amma idza raqana wa taqaraba in an samu wannan yarjejeniya cewa za a aura masa ko ba ba kai sadaki ba eh tunda in an kai sadaki ma ai ba ai aure ba to in an da wannan yarjejeniyar to babu daman wani musulmi ya ce shi ma yana shi amma idan ba a kai wannan ba kowa yana da dama ya nemi aure eh uba ma in ɗansa ya tura shi ya nemo aure in ya zo zai ce har shi ma yana so in an ba uban sai ta aure shi ba komai a musulunci ha babu komai ya faru da sa'idina umar haka yi babu komai ka san mu na al'ada ne na hausa ko daban da kuma na musulunci na musulunci nema aure kowa zai iya yi nema ne sai wanda aka ɗauka eh uwa da ƙani za su iya neman aure a gida ɗaya mata ɗaya eh amma wanda aka ce an ba shi za a ba an zaɓe to shi kenan sai kowa ya yi ba mai ƙara an hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zama bayan Allah ƴan uwan juna da kuma faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na hane ku da zato saboda shi zato shine mafi ƙaryen zance to wannan shine na na sha hudu kai ashe tunda muke ma na sha hudu muke to bari na zuka eh na sha biyar Allah ya gishuhu kada ya mishi algush wajen kasuwanci aw yakda'ahu ko kuma ya yaudare shi li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki da yace wallazina yu'minuna almu'minun mu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina Allah madaukakin sarki yace waɗanda suke cutar da mu'mine maza da mu'mine mata ba tare da wani laifi da suka yi ba to haƙiƙa sun dauki kiran ƙarya da kuma zunubi wanda yake mabayyani da kuma faɗin Allah da yake cewa man yaksib khadi'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad tamal buhtanan wa isman mubina wanda ya aikata wato laifi ko wani zunubi sa'annan ya jefi wanda yake bai yi komai ba da shi to shikenan lalle hakika ya dauki kiran ƙarya da kuma zunubi a bayyane da kuma faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man hamala alaina silaha man hamala alaina silaha wa man gaishe na fa laysa minna wanda yayi zare takobi akan mu wato zai yake mu da wanda ya mana algush to wannan duk baya tare da mu inji annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma farin shi da yace wani sahabi akwai wani sahabi wanda yake in ya je kasuwa ana yawan cutansa ya zo ya kawo koke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine manzon Allah sallallahu alaihi ce masa daga yanzu duk wanda zaka sai wani abu a cikin shi ka ce masa shine man baya ta fa kullu khilaba duk wanda zaka sai abu ka ce annabi ya ce kar a cuce ni eh shine banda cuta ka gaya masa yani a khadi'a wato yaudara wa qawluhu alayhi salatu wassalam ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa babu wani bawa da Allah madaukakin sarki zai bashi wasu abin kiwo babu wani bawa da Allah zai bashi abin kiwo wato shugabanci ko to kace babu wani shugaba da Allah zai danka masa amana ta wasu mutane a'a shugaban kasa ne a'a gwamna ne a'a chairman din local government ne a'a kansila ne na duk shugabanci shugabanci to babu wani wanda Allah zai danka masa shugabanci na mutane sai kuma ya zan ya mutu yauma ya mutu sai ya zama ya mutu ranar da zai mutu wa huwa gashin li ra'iyatihi yana mai wato cin amanar waɗannan mutane da aka ba shi kiwonsu duk wanda ya mutu yana mai cin amanar su to illa harama Allahu alaihi janna fashi Allah ya haramta masa shiga aljanna da aka kaga shugabanci nauyi ne eh jagoranci nauyi ne eh da karamin da babban amana ce wanda ake tafafutuka na eh ake tafafutuka kowa sai ya samu eh na da su wajen shugabanci har kurkuku ake sa mutum ya ƙi karban shugabanci akwai alƙalai da yawa da aka naɗa su sai da aka kulle su akan shi ƙi karban appointment yanzu ba na yanzu har kuɗi ake kaiwa na yanzu har kaiwa ake yi su kuma saboda sun san nauyin abin ne akwai wani sun san nauyi wanda duk ya san cewa ran tashin alkiyama za a tsaye shi a tsaye da shi gaban Allah kan abin da ya yi ai ba ya san ba abin daɗi ba ne eh musamman su alkalai shi yasa suke ji tsoro ka san alkalai na da gaba ɗaya malamai ne wanda suna tuna lahirarsu ina nufin ba wai can can da ba har nan kusa kusa da akwai bawan Allah ya rasu Allah madaukakin sarki ka ji kanshi abokin marigayi ne shi ma shehu shagari abokin shehu shagari lokacin da shehu shagari ya hau mulki yau wajen shekara kusan talatin da ɗoriya ko na haka ne ya cika da bayan seventy nine eh to ai ba 79 ba 79 wajen wajen kusan 82 yana kai minti ko 81 ne ya gama wace aka bude Justin Rolling Mill 81 ne lokacin da za a bude wannan kamfanin narka karfe shine alkali ne kamar na ga muku ya rasu a sakkwato yake aboki ne sai shi shagari yadda ya ci shi ya zo a je buɗe wancan wajen narka ƙarfe da shi haka kuma ya zo aka tafi amma da ya je ya ga wuta ya ga wutan narka ƙarfe ya ga yadda take wuta a sa ƙarfe ya zama ruwa eh ai in kaje ko a ja kuta lokacin da ake yin ƙarfe ko ba a taɓa ƙarfe a can mai a an ɗana mana na an yi an yi mana an ce in ka je wajen ni ban taɓa zuwa ba amma an ce in ka je za ka ga yadda ake ƙarfe yake narka wuta take narka ƙarfe da aka da aka je da shi ya gani ya gani ashe shi wa'azi ya ɗauka ana komawa sakwato sai ya ɗauki takarda sai ya rubuta resignation wallahi daga alƙali ha me ya faru sun ce a wallahi ya daina ba zai yi ba aka yi aka yi da shi har ka kawo ƙarshe wallahi ba zai yi ya ce in ko wannan wutar take a lahira ta isa ina nuhu a ce ita ce wannan ta ja ta jasuwa a ce ita ce a lahira ya ce ta isa ba ka shi a bashi kawai ƙarasa rayuwarsa kuma haka aka yi tun daga ranar ya bari saboda alƙalanci yana da sammatsi kamar yadda sauran saboda don ba ma jin tsoro ne ai sun shugabanni da suna jin tsoro suna tunanin tsayuwarsu ga amma yanzu kawai an kawo kawai a na kawai ba maganan na ana ga za a ce bulus ko na akwai aiki ba kawai ba ne ya sami kawai rashin tsoron Allah ne ba mu da shi eh shine kawai mu muna ga kawai akwai yadda za a yi amma su na ja bayan Allah suna jin tsoro in ka duba ko iyayen mu sun fi mu tsoron Allah na tabbas su makakannin mu sun fi iyayen mu tsoron Allah haka na ake tafiya to mu ma ka gaya kowa mun fi iyayen mu tsoron Allah na ha ba ka faɗa wannan haka yake to su ma sun fi iyayen su kuma shi yasa Allah kaɗai san tafiyar nan gaba inda za ta zo to ai ko wannan bala'in da ke gabanmu za ka gane cewa generation na gaba sai yadda Allah ya yi na a yanzu ma ya aka kare yanzu ma ya aka kare abubuwa da yawa na lalacewa eh abubuwa da yawa na lalacewa na badala suna nan sai kara abubuwan fada suke faruwa yanzu ko tatsuniya aka shirya da aka faɗe su za ka ce kai a tatsuniyar na an yi karya a shi abinda yanzu kuma faruwa yake yi ba wani magana haka yake faruwa haka yake faruwa Allah kiyaye wani labaran ko faɗin su ba a iya yi saboda munin su eh wa qawluhu da kuma faɗin Allah madaukakin sarki a faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa من خبب زوجة زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya ziga mata mata aure ya ziga ta ta bar gidan mijinta ta yi sanadiyar aurenta ya mutu da kuma mutumin da ya ziga bawa ya guduwa mai gidansa kaga kenan yayi daidai da house boy ko ya yi daidai da direba ya yi daidai da haka za ka ga wani kawai shi munafiki ne mutum yana da direbansa ana hira ya ce ka ka ne ka an ni ne kai gaskiya ba zan iya ba na ya ziga shi ko yaron shago na za ka ga wani yana ziga shi yana tambayar na na mai gidan kai ke biyan ka ne ka ai ka amma kana da hakuri wala ha kawai munafurci na eh so yake ya tafi to wannan zigan haramun ne a musulunci wanda ya ziga mata aure ta bar gidanta ko yadda ya ziga bawa ya bujire mai gidansa manzo Allah sai sai shi ba ruwa na da shi ba cikin na goma sha shida a shine ya ce wa ma'ana kabo shine afdala wa qada shine ya bata ya yasa ya yaudara na sha shida Allah ya guduruhu aw yakuruhu aw yakrimuhu aw yumadiluhu fi qada'i dainihi wato na goma sha shida shine kada ya ya yaudare shi ko ya ha'ince shi ko ya karyata shi ko ya yi masa jinkiri wajen biyan bashi duk haƙƙinsa ne musulmi kada ya wa dan uwan shi jinkiri wajen biyan bashi matukar yana da shi matukar yana da shi liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud ya ku wadanda kuka yi imani ku cika alƙawura wa qawluhu da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wal mufuna bi alihi idza ahadu da kuma masu cika alƙawarin su idan suka dauki alƙawari wa qawluhu da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa auhu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alkawari saboda alkawari abin tambaya ne za a yi muku tambaya akan ranar tashin alkiyama wa qawlu rasul sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'aha idza atmina kana wa idza haddatha kadhaba wa idza ahada gadara wa idza khatama fajara da kuma faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa akwai wasu dabi'u guda hudu wanda duk yake da wannan dabi'un wannan dabi'un suka kasance tare da shi to ya zama cikakken munafiki wanda kuma tataccen munafiki wanda kuma wani bangare na waɗannan ɗabi'u yake da shi to yana da wani bangare na munafurci har sai ya tuba ya daina annabi sallallahu alaihi wasallam ce na farko idza atumina khana idan aka bashi amana sai ya ha'inci kawai shi ba a bashi amana eh duk inda aka bashi amana sai ya ha'inci idan aka bashi naira dubu aka ce kai wa wani sai ya bashi ɗari takwas ha'inci ne idan aka ce ga shi kai kaza zuri sai yayi ha'inci kawai shi wannan to alama ce ta munafurci Allah ya tsare sannan wani za a dasa kaza ba duk lokacin da zai magana sai yayi ƙarya shi kuma kawai haiki aikin sa kenan baya jin nauyin ƙarya ta ƙarya shi ma alama ce ta munafurci wai za a hada gadara idan ya alkawari kuma wato sai ya yi yaudara sai ya saba alkawarin ya ce jikan na zuwa ba zai zo ba eh jibi ko Allah ya kai mu na ba zai zo ba ai da mu za a yi eh amma ba zai yi ba sai na hudu shine wai za ka sama fajara idan aka samu sabani da shi to sai ya butire shi ba a shiri da shi in an yi fada da shi shi an yi dindindin ke eh shi ba a ba a sabawa da shi saboda in an saba da shi to magana ta kare ba a shiryawa da shi wannan alamun munafurci ne eh wannan ba dabi'a musulmi bane dabi'a musulmi musulunci ya san cewa dole yau da gobe ta nan a samu a samu tabbatu da misunderstanding eh ko da mata da mu dole an ce wai da harshe da haƙori ma a tara aka samu na abin nan sabawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba musulmi kwana uku in an samu wannan sabanin duk fushin da aka yi to a huce a kwana uku a dawo kuma a dora mu'amala saboda kowa na fatan Allah ya mar gafara ai da kuma faɗin Allah maɗaukacin sarki ne yake cewa hadizul qudsi yace salasatun ana khasmuhum yawmal qiyamah rajulun a'ada bi audiya bi thumma gadara wa rajulun ba'a hurran fa akala samanahu wa rajulun sta'ajara ajiran fastawfa minhu wa lan yu'dihi ajrahu da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace Allah madaukakin sarki ya ce akwai wasu mutane uku da ni za mu yi rigima in ji Allah ran tashin kiyama ka ji mai rigima da Allah eh ana khasumuhum da ni da su ne Allah ya ce tsakanina da su ne rigimar take in ji Allah su waye wani Allah ta ba ma ciki na farko mutumin da aka bashi saboda ni in ji Allah ta nan ya yaudara so da zai zai ce dan Allah a yi kaza a yadda don Allah a duba girman Allah a yi mata kuma ya yaudara aka samu dewa dewa akwai wasu da ake ban labari ko a yola ne wani bawan Allah ya ɗan yi shago yana cikin wata wani wata wata me ake kira ne kungiya cikin kungiyoyin musulunci ya dan bude shagon shi na yan kayan waya sai mutumin da zai zo sai yi shigan yan kungiyan su kace kace jama'atu nasarar islam misali sun san cewa mai shagon aga ne sai mutum ya yi shigan agaji ya zo ya ce da Allah ya taimaka mishi ko da a cikin kanti zai kwana ya gan shi sosai da shiga da komai a shi barawon wallahi da safe kawai sai shago a buɗe kaf shi kuma ya amince da shi ne kaga wannan shi ne yaudara don Allah ya yarda da shi saboda ya ga dan dan kaga dan agaji ya ga dan agaji da nufin ai ya ga dan uwa na kaga ita ce ainihin yaudara akwai da ya yi shiga har da alkyabba a ce barawuni da rawani ma alkyabba da rawani a ce barawuni Allah ya ji kan alhaji lawan maƙwacinmu nan da ya koma ne ya sunan shi hanyar kubu wannan kuma hanyar kubu wannan ku ga hun taɓata a dawaki dawaki Allah ya ji kanshi yau ya kusa shekara da rasuwa shi ne yake bani labari akwai lokacin da aka sace masa mota a nan gari ya ce mun wallahi malam wanda suka mun sata kowannen siyasa jallabiya da rawani ya ce da suka tare shi ya ga ya kamata ya taimake su ya ce don tsaban yaudara ma da ya zai kai su inda suka ce irin kashe ko iriyawan da suna ciki suka ce da Allah ina za su samu shaɗin kasaɗin malam Muhammadu Abubakar Gumi ya ce ya ɗauka kawai ya dinga yawo da su masallaci masallaci a je barayi ne wallahi ya ce suka je zanfo ba a samu ba suka tafi area one haka dai su da suka sa ya sakankance a ce kwace mota za su kaga shine ainihin rajulun uɗiya biyu sun magadara wai ka ji abin da ya sa Allah ya ce da shi za su yi wannan rigima Allah kiya Allah shi kuma ya ji kanshi Allah sa ya huta sai na biyu ya ce mutumin da ya sai da ya sai da da ɗa a matsayin bawa ya cinye kuɗin kun san da haka kawai mutane na noma kawai sai a je a faki mutum kawai a samu da igiya wala haka kawai shi kenan a kashe shi kaga wannan hadisi ya shiga cikin duk masu kudin cin kudin kidnapping din nan dan sai da mutum ne sai da mutum har kawai da ai kaga mutum ana sai da bawa ne ko amma duk wanda ake kamawa ai ayaye ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce wanda duk ya sai da da ya ci kudin Allah ya ce da shi ne za su yi ran tashin alkiyama sai na uku mutumin da ya ba wani aikin kwadago aikin leburanci aikin kowane iri ya sa shi ya masa aiki sa'annan ya yi masa aikin ya cika aikin sa'annan ya hana shi kudinsa ya hana shi nan da ya yi wannan shi ma za su haɗu da Allah da kuma faɗin Allah maɗaukaci a faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa madulil gani zulmun wa iza utbi ahadukum ala malin falyatabi da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wato jinkirin jinkirin mawadaci zalunci ai an gane mutum yana da wadata watakila ya karɓi bashi da bai da shi yanzu kuma sai ya samu sai ya ƙiya sai ya zama ya zama azzalimi domin inda mutum ba mawadaci ba ne yanzu ya zama mawadaci da haka jinkiri wannan wato ya zama zalunci da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa da zaran mutum ya ana bin shi bashi kuma ya samu abin biyan bashi to yayi maza maza ya biya to alhamdulillah sai mu tsaya nan sai mu tashi a abin nan na gaba insha Allah ai batan basira ce ba batan basira ne ba kyau ai in za ma addu'a ba sai ka sa a kasu ba ba kuma sai ka sa hoton jaririnka ba wani har za ka ga iyali shi wannan facebook din ma kun san musifar sa ne babban musifa ma shine yana taya mutane wajen riya yana taimaka mutane wajen abubuwan da za su yi ba za su iya shi don Allah ba da aka haɗa mu da waya ana ɗaukar salfi lasa aikin hajji da muka yi na ƙarshe wanda ba a sake zuwa aikin hajji ba 2019 ne ko? na? ɗaya 19 shekara biyu a maka nake nuna wani na ce yanzu don Allah ka gani mutane datti da za ka ga kawai ana dawa fiye na haka da waya na? za ka je hatta eh ga muna muna dawafi yana aikawa ga kuma waɗannan ayyuka ne waɗanda suke ba abubuwa ne na wai ka ce ga kanin kana yi akwai wani fa da ya sa wai ga ni nan ina sallah ga ni zan so masalla ya sa ana sai wani ya ce to sai kuma ka ce ga kana kiyamul laili a ina nufin a faɗa komai sai ka faɗa wannan wato abin bai da kyau za ka ga abu da masu ɗaukan abinci wani in an zuwa mar abinci ya ga kaza da waye sai ya sa yes waya ɗauka sai sai ya aika duniya gashi na yana cin eh shinkafa da kaza ko ba kyau in ka haɗu da wani za ka sai ka ce ka mutu ba kyau da abubuwa ne wanda suke in ka bi koyar musulunci ba abubuwa ne na burgewa ba yawa Allah ya tsare na'am so na farko dai abin da ya tukunna shi yadda ya saba wa Allah mutum a samar suna na mutunci ya bata shi kan haramun eh bashir ne ya zama bashi na ta gani da sauransu shi kai shi wannan ba kyau ba kyau akwai inda ake wasa da sunaye kuma ya halarta akwai tasgiri na da ake yi na sunaye kama a ce ɗan ƙaramin abu kaza ɗan ƙaramin kaza in an yi wannan da wannan niyyar babu komai amma da wanda ake da ba kawai batawa wasu yana ji son sunan yayi kama da sunan turanci turanci ne na kai sunan shi yayi kama da to wannan aƙidar ma kanta wata musiba ce daban da ana son masawa mutum suna mai kyau domin za a kira shi da sunan shi ran tashin kiyama kuma yanzu in kai bashiru ne dan Allah ran tashin kiyama ka ji ana ba shi ya fito na aka ma ba za ka ji dariya ai rana za ka ruka ce bashir ko ya ji yawa a ce ma bashir ya zo na yawa ya ji na yawo da tarbiya yawo da tarbiya ko dai jan tarbi ko dai yawo da shi ga wani to a tuni ba sani dama ana yawo da tarbi ba amma na ka ana jan tarbi yawo kawai ya zama sarka kenan na ya zama can amma jan tarbi abu ne mai kyau a ja tarbi jama'a a ja tarbi da kyau a ambaci Allah da tarbi akwai maganganu na maluma cewa akan tarbi amma dai duk wanda ya bibiye su kuma yana da dan riba na hankali zai ga lallitan tarbi ba lafi a ciki a ja tarbi a ambaci Allah ai da aka kwace mutane tarbuna da facebook aka hada su ai na da duk inda ka ga dattijo yana zaune ba kowa in Allah da zaka ji yana subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah yanzu kuma kawai sai ka gaji wani ma gem yake yi wallahi ne na ga dattijo babban mutum balarabe a haram mun yi sallah asuba muna jiran rana ta fito wallahi yana gem a haramin makka har sai da nuna wannan ce dan Allah ka duba wannan yamma irin mai tsirin nan yana ta dindinawa bi to kaga yanzu ka ce mun wanda ya gem shi ne ahli sunna wanda ya ja tarbi shi ne ba ahli sunna ba na'am wannan karatun ai ya bauɗi ba daidai ba yawa da haka a ja tarbi sai dai masu jan tarbin kuma sani ana jan tarbi ne don Allah na ba don wani alfahari ba ba don nuna wani cewa na kana yawa a jashi in za a jashi a jashi saboda Allah a ambaci Allah da shi wannan shi ne shi yasa ai akwai bayan Allah suna da tarbin amma ba za ka ga suna yawo da shi ba kuma suna ja suna ibadar su in ta kama a yi shi amma ba zai zama abin ado dan ba kayan ado ba ne ta ibada ne eh wallahu a'lam to daga a to tsakanin da Allah ba wannan wani irin gwari ne na shi ne ce shi ne dai bai da mutunci ko yawa ko ji tambaya ai wai mutum ne yana da makota matan makotinsa ba ta gaishe shi ne shi ne ce matan ba ta da mutunci na ce to ko da shi ne bai da mutunci ai in gaisuwa ta kama tsakanin namiji wanda ba mijin mata ba da shi ana yi amma ba wani abu ne da har in ba gaishe ka ba kuma hankalinka zai tashi ina nufin in ba mai hankali ma in ba gaishe shi ba daɗi yake ji misali ko matar kowa da harka ta kai maka harka da matarka ai yafi misali amma haka je kana ta mata da mutunci da bata gaishe ka ba ina ai sakarci ne babu in har ta gaishe ka to akwai limit na gaisuwa da za ka ce ka kyansa ba amma maganin ba ta gaishe ka ba zai ta sauka lafiya kuma hasali ma asali ma haka ake sau kai kai harka da mijinta ita ta harka da matarka shike yawa ita za ta iya zama kawan matarka kai kuma za ka iya zama abokin mijinta amma kai ba za ka iya zama kawanta ba na matarka ma haka musulunci da yadda ba da ka akwai ɗabi'a ta arna suna arna ne su duk su ɗauka duk ɗaya ne yawa za a haɗu da da kowa da kowa wanda yake musulunci ba haka ba ne Allahu ala sallu ala nabi kari akwai ɗan uwa da mahaifiyarsu ta rasu yana neman addu'a Allah ya ji kanta Allah ya sa ta huta dukan waɗanda iyayensu suka rasu kamar uwa da uba Allah ji kansu Allah sa su huta waɗanda ɗaya ya rasu uba ko uwa duka Allah maɗaukacin sarki ya mutu gafara wanda kuma iyayen nasu na nan to Allah maɗaukacin sarki ya ja kwanansu da imani idan kuma rabuwar ta zo to Allah maɗaukacin sarki ya raba mu ya raba su da su lafiya mu dai alhamdulillah ya raba mu da namu lafiya mu ma fatan da muke sauran ayan mu kuma mu Allah ya raba mu da su lafiya Allah kuma ya haɗa mu da su a cikin aljanna karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم لهم واشف مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونجهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الابيض من الدنس اللهم ان كانوا محسنين فزد في سالهم وان كانوا مسيئين فتجاه سيئاتهم اللهم لا تحرمنا اجورهم ولا تفتنا بعدهم اللهم اغفر لنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين